ولو شاء لهداكم أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kama wani lokaci don ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma har yanzu muna cikin suratul baqara ya zamu tashi faɗan Allah subhanahu wa ta'ala aya ta ɗari da uku inda Allah ke cewa min nasi man yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد
Allah subhanahu wata'ala yake cewa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya daga cikin mutane mutane sun kasu kaso kaso daga cikin kaso na mutane man yu'jibuka qawluhu wanda akwai wanda maganganun shi za su rika burge ka fil hayatid dunya da abin da ya shahi rayuwar duniya wa yashhadullahu ala ma fi qalbi kuma ya rika rantsuwa yana bayyana muka gaskiyar shi abin da ke cikin zuciyar shi gaskiya ne ke faɗa muka wa huwa aladul khisam sai dai kuma babu wanda ya kai shi fajirci babu wanda ya kai shi kaurace ma daukokin Allah idan wannan kasakashen mutane kamar yadda muka sani Allah ke cewa wa minan nasu daga cikin mutane ba duka ba Allah ya ebo ce wasu mutane zaka gamuwa da wani idan ya fara muka bayani yana muka daɗin baki yana gaigaya muka maganganu za ka jin wannan mutumin mai gaskiya ne nan kawo ba gaskiya ke gare shi ba amma magana ta shahi rayuwar duniya ne kawai so yake ka yarda da shi da abin da ya faɗa so yake ka yarda da abin da yake faɗa gaskiya ne nan kawo ƙarya ne Allah ke cewa wa shahidullah ala ma fi qalbihi kuma za ka garin cewa yana muka rantsuwa yana bayyana muka gaskiya abin da yake faɗa muka gabaki har zuciyar shi haka ne amma kuma Allah ke cewa huwa aladul hisam babu wanda ya kai shi fajirci to wannan Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa kasakashen mutane kala-kala ne wanda idan ya so yana gardama da kai yana son ya tabbatar da shi ke da gaskiya ko kai ke da gaske so ke juye gaske da daɗin baki da zaƙin magana sai ya kada ka nan kan ƙarya yake hanyar rantsuwa yana nuna ma cewa shi ne kan daidai to hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abu ghadur rijal babu wanda ya fi daga cikin waɗanda Allah ya fi jin haushinsu shi ne aladdul hisam wanda ga gaskiya sai ya shuya gaskiya sai ya maida ta ƙarya kuma ƙaryan zai riƙa muka daɗin magana yana muka rantsuwa don ka yarda kuma ka ba shi gaskiya duk da kai ke da gaske ka yi haƙuri ka bar mishi gaskiya Allah ke cewa daga cikin waɗannan ke cewa daga cikin waɗanda Allah ke hushi da su su ne aladdul hisam waɗanda idan ana gardama da su to za ka ganin cewa kan ƙarya suke gardama masu hikahin mutum wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisan mutane guda abubuwa siffofi guda hudu duk wanda ya siffanci da su to wannan ya cika cikakken munafiki duk wanda ya siffanci da su ya cika cikakken munafiki daga cikin abubuwa guda hudu da annabi ya zano cewa mutumin da in ana jayayya ana faɗa da shi ana gardama da shi za ka gani yana jayayya kan ƙarya kuma ya ƙi rabuwa ya ƙi sakin gaske ya ƙi faɗin ya ƙi faɗin gaskiya ya rike ƙarya kuma ya ƙi saki to wannan Allah subhanahu wataala yana hushi da irin wannan abu ghad wanda ya kowa wanda Allah ya hushi da shi shine wannan Allah ke cewa idza tawalla sa'a fil ardi idan ya juya baya kana magana da shi yana ganin ya kada ka idan ya juya baya kuma za a ganin sa'a fil ardi za ya tahiya bisa doron ƙasa da yufsi da fiha dan ya yi banna a doron ƙasa ƙari yadda ya tayi da ita za ya tahiya banna a doron ƙasa da ita Allah ke cewa wa shirkul harsa wan nasr abin da yake aikatawa zai sabbaba dan sababin wannan abun zai sabbaba Allah ya halakar da kayan gona abin da aka shuka sannan kuma ya halakar da dabbobi abubuwan da ke rayuwa ma'ana abin da Allah ke nufi mutum ne wanda makaryaci ne ko kuma wanda ke gardama kan ƙarya wanda ga gaskiya amma ya juya mata baya to idan ya ya ja ya ja ya ga ya kada kuma zai tahi idan ya juya baya zai ta yi aikata zunubi a doron ƙasa wannan zunubin zai sa Allah ya hushi da wannan wurin inda ya aikata wannan zunubin Allah ya ki saukar da ruwa ta yadda yuhulkul hars kayan gona za su hallaka saboda babu ruwa dabbobi ƙanana za su hallaka saboda babu ruwa shine wa yuhulkul harsa Allah zai zai sa sababin wannan abun da ya aikata abun doron ƙasa na kayan gona duk su kone duk su lalace wannasil da dabbobi ƙanana su ma yunwa ta kama su duk su lalace Allah ke cewa wallahu la yuhibbul fasad Allah da kaɗan bai san mutum mai fasadi a doron ƙasa Allah bai san mai banna a doron ƙasa Allah ya yi hari ƙasa Allah ya shin hida sai samu albarkata dan adam idan kai banna duk abin da ka aikata a doron ƙasa banna ne a doron ƙasa tunda ba kai kai ta ba tunda ba kai kai ayyabin da ke bisa doron ƙasar ba Allah bai san fasadi Allah ke cewa wai za qila lahu taqillah idan aka kira shi aka ce ka ji tsoron Allah wannan abin da kake aikatawa ba abu bane ba hanya bace ta mummuni ba hanya bace ta mutanen gaskiya ka ji tsoron Allah sai yayi ne akhazatuhu al-izza sai takama ta dauke shi irin su za a ma wa'azi kenan ka kafurta ni kenan ma'ana ya juya magana ya girmama ta an ce mai ji tsoron Allah idan Allah idan aka ce mishi tsoron Allah hanyar da yake bi ya barta sai izza ta dauke shi da girmama da daukar kai da girman kai ta dauke shi bil ism da zunubi ya rika zage zage yana faɗin maganganun da basu kamata ba Allah ke cewa fa hasubu jahannam wannan bawan Allah makomashi wutar jahannama wala bi isal mihad tirda wannan makoma wannan mazamna mihad mazauna a doron cikin wutar jahannama tirda irin wannan mazauna wannan wuri da ka neman makanka to za mu ganin cewa kashe-kashen mutane kala-kala ne nan Allah ya siffanta mana kaso na farko wanda idan aka zo ana magana da shi akwai daɗin baki akwai iya gardama akwai lankwashe gaskiya mai da ta ƙarya kuma ya riƙe kan wannan ko sai ya kada ka kai mai gaske ɗaya daga cikin mutane kenan idan kuma ka ce mai ji tsoron Allah abin da yake yi ba gaskiya bane abin da yake yi kuma za a ganin ya kumbura ya idanunsa sun ja yana zage-zage yana nuna cewa irin su za a mawa'azi kamar su za a renawa a na musu kaza su za a ɗauka wanda ba su da gaskiya kenan sai mai kenan sai kai mai gaskiya mun fahimta ga gaskariya wace wa amma sai lankwashe ta to wannan kaso daga cikin wasu mutanen kenan Allah sai ya faɗi wasu kasan mutanen ke cewa minan nasi
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رعوف بالعباد Allah ke cewa wa minan nasi daga akwai wasu kuma kasan mutane mai ya shiri nafsahu wanda ke sai da kanshi ya shiri kalma ya shiri ma'ana ya bi'u nafsahu yana sai da kanshi saboda mai ibtiga a marzatillah dan ya nemi yarda Allah ya mika da kanshi ya mika gangar jikin shi gaba ɗaya fi sabilillahi dan Allah ya yarda da shi kaga wani ƙarya ce ya lankwashe ya maida ta gaskiya Allah yake cewa makomashi wuta jahannama wani kuma ya sai da gangan jikin shi ya maida kanshi fi sabilillahi dan ya nemi me dan ya nemi yarda Allah Allah ke cewa wannan shi kuma menene sakamakon shi Allah ke cewa wallahu raufun bil ibad Allah mai tausayi ne ga bayan shi kaga Allah subhanahu wataala faɗa wani wurin inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum bi anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna akwai wanda mutanen da suka sai da gangar jikinsu da dukiyarsu dan a ba su aljanna wannan aya kamar yadda hadisi ya tabbata ta sauka ne game da sahabi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mai suhaibur rumi wannan bawan Allah wannan aya ta sauka gare shi lokacin da ya tashi za ya hijira daga Makka ya tai Madina ɗan Makka suka tare shi suka ce ba za mu yarda ka yi ta da dukiyar da kake da ita ba yana da dukiya mai yawa ba mu yarda ka tai da dukiyar nan in ma ka za ka zaɓi ɗaya in ma ka tayi hannunka goma ka bar dukiya to saboda kafirci ne ake yi a Makka a wancan lokacin sahabbai da suka yi hijira yawancin su masu dukiya ne amma aka hana su aka kwace dukiya ba yiwuwa mun tashi muna ganin dukiya a garinmu ku kwasa ku tai madina garin wasu can ku kai musu dukiya ba mu yarda ba ku zaɓi ɗaya ko ku bar hijira ku yi zaman ku nan wurin ko kuma ku tai hannu goma sahabbai suka zaɓa mu kansu zaɓa mu kansu ku tai ku riƙe dukiya mu muna muna san Allah da manzon shi wurin Allah da manzon shi zamu Suhaibin Rumi ya zaɓi cewa ku riƙe dukiyar da komi da komi shi ya samu kanshi sai ya hijira ya ce hannun shi goma to shi ne Allah ke ce akwai wanda ke sai da kansu ya ba da dukiyar shi gaba ɗaya dan ya je ya nemi yarda Allah ibtiga amradatillah dan Allah subhanahu wataala yarda shi Allah ke cewa wallahu raufun bil ibad Allah mai tausayi ne ga bayan shi Allah subhanahu wataala na tausaya ma bayan shi Allah mai tausayi ne Allah mai rahama ne ga bayan shi a nan duniya kaga nan sai aka ce daga cikin mutane ba aka ce mummunai ba hatta kafirai kowa da kowa akwai wanda za ya yarda ya zaɓan makan shi ya yi imani ya ba da duke shi don ya je aikata aiki alkhairi akwai wanda kuma ga dukiyar ga komai amma dukiyar ta hana shi dukiyar ta hana shi ya aikin Allah to kaga wannan bai sai da kanshi bai sai bai sai da kanshi bin neman yarda Allah shi wannan ya ba da dukiyar shi wannan kaga wannan aya ba ta tsaya kan suhaibu bane kadai kamar yadda malamai ke cewa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab ba abin da yasa aka saukar da aya kadai ake lura da shi ba a'a duk wani wanda ya mika kanshi fi sabilillahi ya je ya aiki fi sabilillahi ga kuɗi a bashi amma ci a shi fi sabilillahi kawai ya mika kanshi ya sai da kanshi to wannan yana cikin wannan aya Allah ke cewa shi kuma wannan sakamakon shi aljanna mutumin da za ya hita fi sabilillah ya kwada goya mika gangan cikin shi duk abin da za a yi ya mika wuya dan ya yi aikin fi sabilillah ba tare a bashi ko dala ba to wannan shi ma ya sai da kan shi ibtiga wa lillah sai Allah ce
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم خافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله فاعلموا أن الله عزيز حكيم Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku taron mummunai gaba ɗaya udkhulu fis silmi ku shiga cikin aminci kafa gaba ɗayanku gaba ɗaya ku yi tsamo-tsamo wala ta tabi kuduwa fi shaitan kada ku yi kada ku bi hanyoyin shaitan innahu lakum aduwwu mubin saboda shaitan din nan game da ku makiyi ne bayyananne Allah ke ke mummune gaba ɗaya umarni udkhulu fi silmi kalmar silmi wata ruwaya salami da fataha dukkan ta dukkan da salami da silmi duka suna nuna cewa sulhu da zama aminci da kwanci hankali. Mun fahimta? Kenan Allah ke cewa ku shiga cikin zaman cikin aminci da kwanci hankali. Kwanci hankali kuma tana tabbata ne cikin imani. Kwanci hankali tana tabbata ne cikin musulunci, shi yasa wasu ke fassara ce da silmi da musulunci. A asalin kalmar silmi tana nufi da sulhu ko kwanciyar hankali. Mun fahimta? Salam. Wata hiyyatuhun fiha salam aminci, kwanciyar hankali. Mun fahimta? To, Allah ke umarni in za ka shiga to ka shiga tsamo-tsamo cikin addinin musulunci, ka shiga tsamo-tsamo cikin ne, cikin imani. Kada ya zanto rabon wani kaso naka kana aiki na addini kana aiki aiki na na addinin musulunci kana aiki na kai musulmi ne amma wani bangaren a ganka ba ka ba ka musulmi a'a ka shiga cikin musulunci ka zanto tsamo tsamo a ganka cewa gangar jikinka gaba ɗaya ta musulmi ce mun fahimta shi yasa Allah ke cewa kafa gaba ɗaya kada ya zanto imani ga baki yake amma zuciyarka ba musulmi bane ba kaga wannan siffa ce ta munafikai mun fahimta ko kuma ya zanto abinda kake faɗa ba shi bane cikin zuciyarka ko kuma ya zanto abinda kake aikatawa a ganka kana sallah kana azumi kana komi amma zuciyarka munafika zuciya ce mummuna zuciya ce bakar zuciya ce to Allah ke cewa ka shiga musulunci gaba ɗaya zuciyarka da ganga jikinka a ganka musulmi ne kai wannan shine abin da Allah ke umarnin kowane ɗan adam mun fahimta a ganka kana sallah amma sallar ganga jiki ne kawai ke sallah babu ruhin addini gare ka to wannan ba musulmi bane da kwarai Allah ke cewa ka shiga cikin musulunci gaba ɗaya wala tattabi khutuwat shaytan kada ku bari shaytan ya shinhida muku matakan shi ku rika takawa kuna bi ku bar musulunci a ganka yau kana aikata aiki na musulmi sai kuma a ganka ga kacin shedan ya janye ka ya bi ka ka bi shi yana kana aikata abin da shedan yi Allah ya ce kada ku bi matakai kawai ku hanyoyin shedan innahu lalle shi shedan din nan lakum game da ku aduwwun maƙiyi ne bayyananne kowa ya san shedan maƙiyi ne gare ka babu wani maƙiyi a doron duniya kamar shedan babu maƙiyinka a doron duniya kamar shedan shaidan shine harkon wanda ya nuna ma ɗan adam kiyayya Allah ya ce an halicci ɗan adam aka ce kowa ya yi ma wannan halitta sujada shaidan shi kaɗai ya kiya Allah ke cewa wa kunna lil mala'ika tusjudu li adam Allah ke cewa mun faɗa ma mala'iku ku yi ma annabi adam sujada fasajadu kowa sai sujada illa iblisa sai iblis shi kaɗai ya kiya To kaga wannan sai ya nuna cewa me yasa Iblis Allah ya tambaye shi ma mana'aka me ya hana ka an tasjida kai ma abin da na umarce ka kai sujida sai ce a'a bai wa khalaqatani min nari wa khalaqatahu min din ka halice shi da wuta ni kuma ka halice ni da ka halice shi da turbani ka halice da wuta kuma ka ce in sujida Allah ya ce to ka hita daga wuta ka hita daga aljanna gaba daya saboda ka tsame hasada ce kawai ta shedan to kaga babban makiyin dan adam shine shedan Allah ke cewa innahu lalle shi din nan shedan lakum game da ku adu mubin makiyi ne Allah ke cewa fa in zalaltum idan kuma kuka juya baya fa in zalaltum in kuka juya baya min ba'd ma ja'atu bayyinat bayan hujjoji sun zo maku idan aya ta zo maka Allah ya ce ka ji tsoron Allah shi dan maciyin ka Allah ya ce ka ji tsoron Allah ka shiga musulunci gaba daya sai ka juya baya ka kiya Allah ke cewa fa in salaltum in kuka juya baya kuka kiya min ba'd ma ja'atumul bayinat bayan ayoyi sun zo maku fa'alamu ku sani cewa an Allah azizun hakim cewa ku sani Allah magwayi ya karin kowa babu abin da ya karin Allah hakimin ne kuma akwai hikima idan Allah ya ce kai kaza akwai hikima da ta sa kai ya ce kai idan Allah ce ka shiga musulunci gaba ɗaya akwai hikima idan Allah ce ka ƙaurace wa shidan akwai hikima sannan in ka kiya kuma Allah mabuwayi ne ya hi ƙarfin kowa ba wanda ya hi ƙarfin Allah azizin ne mabuwayi ne Allah zai kama ka ta inda baka tunani ka bi Allah salin alin ka kwashe lahiya ka bi Allah inda ya ce ka yi ka kwashe lahiya idan ka kiya to Allah mabuwayi ne babu abin da ya gagar Allah Allah ke cewa inna anna allaha fa'alamu anna allah azizun lalle allah mubwayi ne hakimin ne kuma akwai hikima wannan aya tana nuna mana kudira Allah da ikon Allah ga duk wanda ya juya baya ki addinin Allah idan ka ki addinin Allah Allah ke ce maka baka yi ƙarhin Allah ba idan ka juya baya ka ce ba kai to ka sai kai tai Allah subhanahu wataala akwai hikima da ta sa ya ce kai in ka kiyaye to wannan hikima ba za ta samu ka ba kowane ɗan adam idan ya aiki aikin shi sakamakon shi yana wurin Allah idan ka aikata aikin alkhairi Allah zai baka aljanna idan ka aikata aikin ashiya Allah zai saka wutar jahannama wannan iko ne na Allah hikima ce ta Allah subhanahu wataala ba wanda za ya ce ma Allah me yasa kai ba wanda za ya ce ma Allah abin da kai kai kuskure Allah ba ya kuskure akan abin da ya aikata mun fahimta sai Allah ce هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi zilalin min kaman jama'a waɗanda suka juya baya suka kimin addinin Allah hal yanzurun sun jira jira ne har sai Allah ya zo musu hal yanzurun har sai sun waye gari sun waye kansu a ranar alkiyama inda Allah zai zo musu fi zulalin min al-gamami cikin wata inuwa ta gizagizai wal mala'ikatu da mala'iku su masu zo wa ƙudi al'amur lokacin da Allah ya riga ya gama komi, komi ya ƙari, idan ka ga kanka a hannun Allah, to shi kina komi ya ƙari, kamar yadda mai magana ke cewa faman mata ƙarƙa mata kiyamata, duk wanda ya mutu to kiyama shi ta riga ta tashi, ya an riga mai tashi a kiyama. To yanzu ba za ku mai da al'amarin ku ga Allah ba ku aikata abin da Allah ya ce ku yi ko ko sai kun waye gari ranar da za a zauwa gaba da gaba Allah zai kowa hisabi hadisi ya tabbata kalkashin wannan aya cewa Allah subhanahu wata'ala zai tara al'umma kamar da hadisi Abdullah bin Musa yake cewa shu Allahu al-awwalin wal akhirin li miqati yawm ma'lum Allah zai hada mutane gaba ɗaya tun daga na farko har zuwa na ƙarshe ranar da za a yi hisabi a filin tashi alkiyama alfalfajiyar tashi alkiyama kowane ne yana ɗaga kan shi yana shira Allah ya sauko a zo a yi hisabi kowa yana jira Allah ya sauko a zo a yi hisabi a ranar tashin alkiyama kowa yana cikin imuwa annabi ke cewa arba'in sana kowa yana nan tsaye sai shekara arba'in ana tsaye ana jiran Allah subhanahu wata'ala ya sauko a yi hisabi sai an yi shekara arba'in ana tsaye a nan dogon hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa za a ga Allah subhanahu wataala ya sabko da shi da mala'iku mala'iku za su zauwa sahu sahu waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah zai zo da shi da mala'iku saffan saffan suna masu sau jere jere dan a yi ma kowa hisabi kaga wannan ya nuna mana cewa Allah na nuna mana cewa idan baka aikata abin da Allah ya saka ba za a zauwa kana cikin rabkanuwa har sai ka waye kanka ranar da za a zauwa ana tsaye ana jira a yi hisabi kaga wannan aya ta nuna mana cewa aiki daga cikin ayyukan Allah subhanahu wataala Allah zai sabko Allah zai sabko daga sama ina Allah yake Allah yana saman al'arshi mun fahimta Allah yana sama sama ina, sama da muka sani, saman nan da muka gani, sama, saman bakwai gaba ɗaya, al'arshi ne. Mun gane wasu ya kursiyin kusuramawa cima'a, kursiyin Allah su ba wata shi ne mamaye sama da ƙasa, sammai gaba ɗaya sama da kawo ce sama ta bakwai, al'arshi kursiyi za ka samu. Saman kursiyi kuma sai wasu ruwa. wannan ruwan gusa ne suke rike da me suke wake rike da su ba wanda ya sani sai Allah saman kursi saman shi ruwa ne shi kuma ruwan nan saman shi menene al'arshi kamar yadda Allah yake cewa kana arshuhu alal ma al'arshin Allah yana busa ruwa kursi na ƙasa tsakiyar su ruwa ne saman ruwan kuma al'arshi ne shi kuma Allah subhanahu wataala ya daddaita musu al'arshi mun fahimta Allah yana ina Allah yana saman al'arshi idan aka tashi tashi alkiyama za a yi hisabi Allah daga saman al'arshi zai sauko mun fahimta kamar kuma yadda hadisin suka tabbata cewa kowane lokaci kowane yini cikin dare Allah na saukowa daga al'arshi yana zauwa sama ta farko yana cewa kamar yadda hadisi ya tabbata kaso na uku na ƙarshen dare Allah na sabkowa yana cewa ina wanda ke son a gafarta mai a gafarta mai ina wanda ke son a mai rahama a mai rahama ina wanda ke son a bashi kaza a bashi kaza wannan lokacin ta kaba ta kai mai bukata kai mai son abu kai mai son Allah na ce ina mai su a mai kai kuma ka daga hannu kana ce ya Allah a yi mai kaza ya Allah ka muna gafara wannan lokacin ne kuma bayi salihan bayi suna zaune suna ta tasbihi suna ta roƙon Allah gafara mun gane suna ta roƙon Allah Allah ya musu gafara kai kuma kana daga hannu kana ce ya Allah ina da jarabawa Allah ka bani sa'a jarabawa ya Allah ka sa in ci jarabawa kana roƙon Allah Allah na cewa ki so a bashi kaga wani hadisai sun tabbatar da nusurin Allah Allah na sarkowa kaga wannan lokacin sai zanto lokacin ne kuma ake jin daɗin bacci baka lokacin da zaka tashi ka warka haka roƙi ubangijinka Allah na cewa ka bashi Allah na cewa wa za a baka kuma kana ci a baka mun fahimta to wannan lokacin Allah ke cewa idan Allah Allah sufofin Allah daga cikin sufofin Allah akwai siffa ta aiki Allah yana sabka Allah yana zama Allah yana kaza mun fahimta ya zama dole gare ka kai imani cewa Allah subhanahu wataala yana sabka yana hawa sai dai da gangan cikin Allah yake sabkowa wannan Allah bai sanar da mu wannan ba hadisi bai bai sanar da mu wannan ba annabi bai karantar da mu wannan ba cewa da gangan jikin shi yake sabkowa nan ba mu sani ba amma dole kai imani cewa Allah yana bisa al'arshi al'arshi yana bisa ruwa ruwa yana bisa kursi kursi suna yana saman sammai bakwai gaba ɗaya mun fahimta to wannan wajibi ne kai iman da wannan kamar da aka tambayi imamu malik an tambayi imamu malik game da yaya ne Allah ya daidaita ar-rahmani alal arshi stawa Allah ya daidaita kusa akan al'arshi yaya ne ya daidaita imamu malik ya ba da ansa ta hikima ta malamai yake cewa al-istiwa'i ma'lum kowa ya san abin da ake nihi istiwa'i da an ce da harshen larabci an ce wane ya daidaita ka san ko me ake nihi da daidaita ba sai ka tambaya ba mun fahimta sannan kuma alkaifu majhul ya ya ya zauna nan kuma Allah bai sanar da mu ba kaka matsa maka kanka ce yaya ne zauna kamar yadda na zauna bisa kujera kamar yadda kake zauna ƙasa ba wanda ya sani ba a karantar da mu ba a sanar da mu kuma ba a ce dole sai ka sani ba sanin kuma bai amfana da kai da komai Imam Malik ya cewa ya ya zauna wannan majhuli ba wanda ya sani. In ka ce sai ka matsa ma kanka ka sani zaka kafartar da kanka. Mun fahimta. Sannan kuma ya ce wal iman bi wajib. Kai imani da haka dole wajibi ne ka yarda cewa Allah ya daidaita akan al'arshi. Wa su'alu anhu bid'a. Tambaya akan wannan kun bid'a ne saboda Allah bai karantar da mu kuma irin wannan tambayoyin ma bid'a ne karka tambaya. Yaya ne Allah ya zauna? Yaya ne Allah ke ke sabkowa? ka yarda cewa Allah na san kowa kuma ka yarda ka gwada ka tashi daidai ƙarfe uku na dare ka ɗaga hannu kana roƙon Allah za ka ga aiki da cikawa wannan hadisai sun tabbatar da wannan kai imani da wannan wajibi ne kai imani Allah na san kowa amma yaya ne ke san kowa wannan ba wanda ya sani mun fahimta Allah ke cewa hal yanzuruna illa an yatihum Allah fi zilalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr a wancan lokacin al'amari komai an riga an gama wa ila Allah turja'ul umur ku sani cewa ga Allah kowa yake komawa al'amuran Allah al'amuran bayi gaba ɗaya wurin Allah suke koma sai Allah ce sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب الله سبحانه وتعالى كتاسل بني إسرائيل كتنبي بني إسرائيل kam atinahum min ayatin bayyina ayoyi nawa muka aiko ma bani isra'ila bayyananu karara wanda ta kamata su yi imani su yarda da Allah amma ba su yi imani ba Allah ke cewa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu duk wanda ya canza wata ni'ima da Allah ya bashi bancin ya bashi ni'ima ya canza ta min ba'di ma ja'atuhu bayan wannan ni'imar ta zo mashi sai canza ta Allah ya muka ni'ima imani sai ka canza ta da kafirci Allah ya muka ni'ima ta natsuwa sai ka jawo makan rashin natsuwa Allah ya aiko muka da annabawa su karantar da kai sai ka juya musu baya ka hallakar da su wasu annabawa an kashe su wasu annabawa aka karyatar da su Allah ke cewa duk wanda ya haka fa inna Allah shadidul iqab musan cewa Allah mai tsananin kamu ne Allah mai tsananin tarko ne ya kama mutum ta hanyar da baya tunani Allah ke cewa zuyina lillazina kafaru hayatu duniya lalle an kawata makafirai rayuwar duniya kafirai an kawata musu rayuwar duniya suna samun rayuwa yadda suke so amma wa yaskaruna min allazina amanu an musu wannan ni'imai suna ganin cewa ni'ima ce aka musu sai suke mummunai izgilanci suke mummunai shegantaka suna nuna cewa su ba wani abu bane ba wallazina wallazina taqaw Allah ke cewa wanda suka ji tsoron Allah suka karba kiran Allah suka yi iman da abin da Allah ya ce fawqahum yawmul qiyama ranar alkiyama za su zo sama su nan wurin ranar doron duniya kafirai ai kowa ya ta abin da ya ga dama ku yi ta mummunai izgili amma ranar alkiyama wanda ya imani mummunai sai su zanto sama su duk wani kafiri a doron duniya idan ya je lahira sai ya yi nadama sai ya nuna cewa in ya aka fara hisabi ya ga cewa za a mai hisabi sai ya rena kan shi sai kwaɗayin dama ya koma ƙasa Allah ke cewa kafiri za ya ce wai kule kafir ya laita ni kun turaba kai tona ma dama in koma ƙasa in in zama gara kada a tada ni a hisabi saboda shi duk kowane kafi a taka a takama shi ganin cewa in ya mutu ba za a tada shi duk wanda ya mutu an riga an gama shi ba a tada shi Allah ke nuna ce musu ke nuna ce musu cewa kuma sai an tada zaman lazina kafaru Allah yi ba su kafirai suna ikirari suna ganin cewa ba za a taba tada su ranar alkiyama duk wanda ya mutu kawai shi ya zama kasa shi an gama da shi sai dai a haifi wani ba za a tashi alkiyama Allah ke cewa kul bala wa rabbi Allah ke cewa ka gaya musu yana rantsuwa Allah na rantsuwa da kanshi la tub a sunna lalle sai an ta da kowa summa la tunabba'unna bima amiltu kuma sai mun ba kowa labarin abin da aikata kowa sai an tara shi gaban Allah Allah ya bashi Allah ya mai hisabi hadisi ya tabbata hadisi Abi Huraira Abi Huraira yake cewa la tazalu qadam ibn adam digadigan ɗan adam ko ma wane ne ɗan adam in dai a doron duniya ko ma wane ne sai ya tsaya gaban Allah sai Allah ya mai tambaya shi har kafin sai an tsaya shi gaban Allah kowane ɗan adam nan annabi ya ce kowane ɗan adam sai ya tsaya gaban Allah wala yasa bainahuma turjaman ba mai maka fassara gaban Allah kowa sai ya tsaya gaban Allah ba mai maka fassara annabi ke cewa zaka duba bangaren damarka kaga aljanna da siffofin aljanna ka duba bangaren haguka ka ga wuta da siffofin wuta ka ga duba gabanka ka ga Allah ne gabanka ka duba bayan ka sai abin da ka aikata an sa ka tsakiya in ka aikata kuma ba mai muka tarjama daga kai sai Allah kowane dan adam zai Allah zai ma tambaya ka ba shi ansa za a tambaye ka rayuwarka yaya kai rayuwarka za a tambaye ka dukiyarka ya kai aiki da dukiyarka za a tambaye ka kurciya da Allah ya baka da ni komi sai Allah ya tambaye ka su ana bin ka cikin diga ɗaya bayan ɗaya to ka ganin wurin Allah ya ma kafirai wadata suna takama suna ganin cewa su ba za a tada su ba su hole su yi abin da suke zo a doron duniya Allah ke cewa wallazina taqaw wanda suka ji tsoron Allah suka aikata abin da aka sa su fawqahum yawmal qiyama za su zanto ranar kiyama suna sama su nan kafiri yana ganin cewa shi sama yake da mumuni saboda baya da komi shi kaɗai ke da dukiya shi kaɗai ke da duniya duk wasu abubuwa na sada zumunta na menene duk abin da za mu cika za mu kafirai suke rike da wannan duk wata ta taska ta arziki ga hannun za ka ganin cewa ga hannun kafirai take a yanzu amma ranar alkiyama za a mutu duk a bar wannan abun a nan donar duniya ka je ka haɗu da Allah Allah sai ya ba mummuni sakamakon imani da ya da ibada da ya yi ya gan shi ya zanto mai arziki a lahira nan wurin ya zama talauci saboda baya da abin da kafirai suka mallaka shi kuma kafirin zai zanto cewa nan ya mallaka amma lahira kuma zai zanto bai imani ba bai karatu bai sallah bai komai ba Allah zai za a zo a gansu cikin wutar jahannama me ya kawo ku cikin wutar jahannama ma salaka kun fi saqar qalu lam nakum min al-musallin me ya kawo ku nan wurin sai ce dan bu mu yi sallah bane aka kawo mu nan ashe kafiri sai an mai hisabi dan bai sallah ba sallah ce
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah subhanahu wataala ke cewa kanan nasu ummatan wahida a wancan al'amari tun farkon a lokacin annabi Adam, mutane sun zanto al'umma guda ɗaya ce, babu saɓani a wancan lokacin, kowa yana bin addinin musulunci yana bisa kan addinin musulunci yana bisa kan tauhidi. Lokacin da Allah ya aiko annabi Adam, tun daga annabi Adam har zuwa lokacin annabi Nuhu, duk wannan zamanin al'umma tunaninsu ɗaya, addininsu ɗaya, bisa kan musulunci su kuma bisa kan tauhidi, babu saɓani a wancan lokacin. mun gane fa ba sallahu annabiyina mubashirin wa munzirin to lokacin da aka samu sabani sai lokacin annabi nuhu tun lokacin annabi adam da annabawan suka zo bayan annabi adam ba a samu sabani kowa yana bisa kan tauhidi kowa na kware ne sai lokacin da aka zo lokacin mutanen al'umma annabi nuhu su kadai suka saba wasu suna bauta kaza wasu suna bauta kaza aka saba aka rike shirka ga Allah subhanahu wataala fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirin daga nan sai Allah ya aiko annabawa mubashirina suna masu bishara ku aikata abu kaza ku samu aljanna shine bishara ku aikata kaza Allah ya muku gafara wa munzirin kuma Allah yana karantar da annabawan suna tsoratar da su in kuka aikata kaza wuta jahannama za ku in kuka aikata kaza ga abin da zai faruwa suna muku gargadi suna musu hannun kamar sanda wa anzalallahu alkitab bil haqq sai Allah ya saukar da littafi wannan annabawan da aka aiko kowane ne sai aka turo shi da littafi bil haqq da gaskiya li yahkuma baina nas fi makhtalafu fi dan su ma mutane hukunci fi makhtalafu fi akan abin da suka samu na sabani abin da suka samu kansu na sabani wa makhtalafa fi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyina babu wanda suka samu sabani cikakken sabani mai yawa illal lazina utuhu sai waɗanda aka ba da fannan su ne Yahudawa da Nasara min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan ayoyi da hujjoji sun zo musu bagayan bainahu dan adawa tsakanin su fa hadallahu allazina amanu lima ikhtalafu fihi min al sai Allah ya shiryar da mummunai waɗanda suka yi imani akan abin da suka yi sabani kan shi to su Allah sai shiryar da mummunai wallahu ya ji man sha'u la sirat mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama akan hanya madaidaiciya wannan aya tana daga cikin ayoyin da ke nuna cewa farko har ayoyin da ke nuna bayyana cewa al'umma ta samu sabani tun al'ummomin da suka wuce can da tun lokacin annabi ruhu Allah ya aiko da annabawa lokacin da annabi Adam Allah ya aiko shi da annabta a wancan lokacin ana bisa kan addini daya hadisi ya tabbata hadisi ibn abbas ibn abbas ke cewa tsakanin al'umma tsakanin annabi adam da annabi nuhu karni goma akai karni goma shekara dubu kenan tsakanin annabi nuhu da annabi adam sai dai malamai sun saɓani wani annabawa da ke tsakaninsu wasu daga cikin malamai suka ce annabi guda biyu ne kawai daga annabi Idris sai annabi Shis waɗannan su kaɗai ne tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu wasu malaman suka ce a'a tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu ba ai ko wani annabi ba amma magana ta nuna cewa annabi Idris ya kasance kafin annabi Nuhu annabi Idris ya kasance kafin annabi Nuhu sannan kuma bayan annabi Adam yake to kenan kaga tsakanin su ne duk wannan lokacin tun daga annabi adam ba a samu saɓani ba al'umma tana bisa kan addini tana bisa kan tauhidi sai lokacin da aka aiko annabi nuhu Allah ke cewa a lokacin da aka aiko annabi nuhu su kuma wancan lokacin suka samu saɓani annabi aka aiko da annabi nuhu ya yi musu wa'azi ya jawo hankalinsu annabi nuhu ya ta musu wa'azi ba su yi imani ba sai da ya shekara dubu ɗaya babu shekara hamsin shekara ɗari tar da hamsin yana musu wa'azi ba su yi imani ba to Allah subhanahu wataala aiko annabawa ɗaya bayan ɗaya sun ma'arsalna rusulna tattara Allah ya aika aika aiko annabawa ɗaya bayan ɗaya suna yi al'umma su wa'azi asiri aka zo lokacin annabi Musa da shi da Fir'auna ina Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa banci an wa anzala ma'ahum alkitab kowane annabi an aiko an aiko mishi littafi wannan fakara ta nuna cewa kowane annabi da littafin shi aka aiko shi sai dai abinda nassi ya nuna mana mun san cewa annabi Musa an aiko shi da Attaura, annabi Isa an aiko shi da Injila, annabi Dawud an aiko shi da Zabura, annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi da Alqur'ani, amma sauran annabawan ba a gaya mana wani littafi aka kamar annabi Nuhu, ba a gaya mana wani littafi aka aiko shi da shi ba. Kamar annabi Ibrahim, ba a gaya mana wani littafi aka aiko ma annabi Ibrahim, sai dai aya ta nuna suhufi Ibrahim, suhufi kaga ba a ce littafi kaza sai da ka ce da tattafai. To wannan ke nuna cewa tunda annabi Adam annabi Nuhu shine farko wanda aka fara aikowa wanda suka al'umma da suka samu sabani musu wa'azi ashe an turo shi da littafi saboda Allah ya ce wa anzala ma'ahum alkitab sai Allah ya aiko mu kowane annabi da aka arka aikowa aka aiko musu da littafi bil haq da gaskiya dan su buga dan su yi imani da Allah kuma su gaskiya li yahkum bayna nas makhtalafu fi menene wannan littafin za a aifar menene wannan littafin za a yi da shi dan a yi musu sakamako dan a musu hukunci akan abin da ka samu sabani ashe in aka samu sabani wurin tsakin ayyukan duniya Allah ke cewa ya yi suna manu a ɗiƙon Allah wa ɗiƙon Rasul in tana za a tun fishe farudu ila Allah wa Rasul idan kun samu sabani tsakanin to kuma da zuwa ga Allah da manzon shi wannan ya nuna cewa kenan farkon abun da za ka nufa in ka samu sabani kirkan uwanka shine ka nufi littafin Allah saboda ga Allah ya ce an aiko annabawa ko sai aka aiko su da littafi kuma wannan littafin me za su yi da shi li ya hukuma bayanan nas dan su rika mutane hukunci fi makhtalafu fi akan abin da suka suka samu sabani cikin addinin musulunci kaga nan wurin damiri na fihi yana koma akan addinin musulunci da aka samu sabani in kun samu sabani to ga littafi ku koma ku nemi annabin Allah muku hukunci in kun rasa ku koma ku nemi littafi ku nemi inda za a muku hukunci mun karanta baya cewa annabi Musa lokacin da aka aiko tun lokacin annabi Dawud tun lokacin annabi Suleiman da hukunci ya sauka me suke yake da shi littafin da Allah ya sauka musu hadisi ya tabbata hadisin da muka karanta cikin sahihai wanda wasu bayan Allah guda biyu da suka samu sabari ƴan mata guda biyu da babba da karama suna goye da ƴaƴansu sai suka aje ƴaƴansu gefe sai suka shiga cikin daji suna aikace-aikace sai ga kyalkeci ya zo ya ɗauki ɗaya daga cikin 'ya'yan nan jarirai ya ce lokacin annabi dawud da ya ɗauki da wannan ɗaya ya waka ɗauke sai aka rasa yanzu wannan da ya saura ɗan wane ne wannan tana cewa ɗanta ne wannan tana cewa ɗanta ne sai annabi dawud sai ya ce yanzu ku yi haƙuri mu raba muku gardama saboda ne da suka tashi wurin annabi suka tsaya shi don aka samu sabani wurin annabi ake tsaya sai suka zo wurin annabin Allah shine annabi Dawud sai annabi Dawud ya ce ke babba ki dauki dan ki tsaye da shi saboda ke kin girma shekaru sun ja karshen ta baki ƙara aihuwa daga shi sai daga wannan baki ƙara aihuwa ke kuma karama kina da ƴan ƙananan shekaru ki haƙuri Allah zai baki aihuwa ita karama ta gaba a mata adalci ba sai ta tsaye wajen wani annabin kuma kaga ashe duk aka samu sabani ina ake tsaya wurin annabi ake taya sai suka tayi wurin annabi Suleiman annabi Suleiman da suka je wajen shi suka yi takardama tunda ba su yarda da hukuncin da annabi Dawud ya musu ba sai shi kuma yace to ku tsaya in raba muku dan a datsa dan guda biyu tunda kun ki yarda yace a nemo abin yankawa a yanka yaron guda biyu sai karamar ta yi tsawa ta firgita ta ce a bar shi ka a yanka a bata ta haƙura sai annabi Suleiman ya ce to wannan ya nuna cewa wannan yaron naki ne ke da kika yi tsawa kika firgita kika kika nuna cewa kika kika razana wanda ya nuna cewa wannan danki ne sai kuma babba ki haƙuri ba danki bane ba kaga duk wannan ya nuna mana cewa ne idan aka samu sabani an aiko annabawa ne dan su aza musu kan daidai da aka samu sabani Allah ke cewa sai muka aiko annabawa annabawa nan kuma sai muka ba su littafi ashe annabi in za ya hukunci da me za aiki da littafi Allah ke cewa wa makhtalafa fihi illa allazina utu babu wanda suka samu sabani cikin wannan saɓa cikin addinin nan in ba waɗanda aka bala fahimci ne Yahudawa da Nasara. Yahudawa da Nasara da abin ya zo musu su tsakanin su sai zanto kiyayya ce ta adawa bagayen bainahum adawa ce da kiyayya da hasada ba yahudi bai yarda da banasari banasari bai yarda da yahudi ba yahudi bai yarda a mushi hukunci da littafin at-taura injila shi ma banasari bai yarda a mushi hukunci da at-taura kowa bai yarda sai Allah subhanahu wataala yake cewa su da aka ba su kamar yadda hadisi ya tabbata hadisin Imam Tirmidhi Imam Tirmidhi yake cewa annaban Allah ya ce al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam za ta kasuwa su 73 Yahudawa za su kasuwa su 70 da nawa su 72 Nasara za su kasance su 71 kaga shi wannan aya wannan hadisi ya gaskanta mana cewa sai an samu sabani sabani a nan gaba al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mu musulmai wanda muka muka ce mu musulmi ne banda ba yahudi da yace shi ba yahudi ne ba ba musulmi bane ba banda ba nasari wanda yace shi ba musulmi bane ba shi kashe kashen nasaranci gaba ɗaya kalaka kashe kashen nasaranci sai sun kashe so 71 yahudanci kashe kashe sai ya kashe 72 mu kuma musulmai sai mun kashe so 70 da nawa 73 annabi ke ce dukkan wannan kashe kashen finnari dukkan kashe kashen kowa zai shiga wuta jahannama ne sai wanda Allah subhanahu wataala ya kai shi ne mutum guda al'umma kaso guda ɗaya aka sabai suka tambayi annabi wace ce wannan sai annabi ka ce ma kana ala ana alaihi yawm ashabi wanda ya kasance bisa abin da nake yau a yau da ni da sahabbaina to kaga kenan yahudawa za su kashe kashe wannan aya ta nuna cewa makhtalafa fihi illa allazina utu min ba'di ma ja'atul bayyinat bayan al'ubayan gaskiya ta zo musu bayan sun san komai والله يهدي من يشاء ولا منين فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه sai Allah ya shiryar da waɗanda suka sabani sai aza su bisa kan daidai hadisi ya tabbata hadisi abi hurairah cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahanul awwalun wal akhirun lalle mu dinnan da kuke gani mu ne al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mu ne na farko a ranar tashi alkiyama sannan mu ne na ƙarshe babu wata al'umma da za a turowa in ba kun ba mu ba babu wani annabi kun babu wata al'umma mu ne ƙarshen al'umma amma kuma mu ne awwalu na ranar alkiyama mu ne farko farko mu ne za mu fara shiga aljanna mu ne za a fara ba komai da komai a ranar alkiyama abi huraira yake cewa annabi yake cewa an samu sabani a nan doron duniya da mu da yahuda da nasara a yau lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana ranar ranar juma'a ne yace a yau Allah ya shiryar da mu da wata rana ita ce yau fa hadana Allahu Allah ya shirye da mu fi makhtalafna akan abin da muka samu sabani ita ce yau ranar juma'a su kuma nasara yahudawa gobe gobe wata rana kenan asabar sai kuma nasara banda gobe ran lahadi ashe mu Allah ya shirye da mu da ran juma'a ita ce ranar mu ta idin mu ita ce ranar babban yini a cikin sati su kuma yahudawa ranar asabar su kuma nasara ranar lahadi Allah ke cewa fahadallahu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sai Allah ya shirye da mu muka zanto mu ne na farko wanda in za a shiga aljanna al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce farko wanda za ta fara shiga aljanna fa hada Allahu allazina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqqi sai Allah subhanahu wata'ala ya shirye da mummunai sun al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam fi ikhtalafu fihi min al-haqq akan abin da aka samu sabani na daga gaskiya bi iznihi da iznin Allah subhanahu wata'ala wallahu ya ji mai shawo la sirat mustaqim Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama akan musu hanya ta kware Allah shi ke shiryar da wanda ya bace ya aza shi kan daidai wanda kuma Allah shi ke aza wanda idan ka nemi bata sai Allah aza ka kan bata inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura nan za mu tsara insha Allah idan akwai tambaya sai a tambaya in babu tambaya sai zai da addu'a lokaci ya ya ja wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah na cewa in ya taho kan hanya ko kuma gidan shi ana kiran sallah masallatai ko ina ana kiran sallah wani za a ansawa wannan magana ce wanda malamai sun sabani wasu malamai suka ce ka ansa kiran sallah masallacin da zaka taya kai sallah wasu malamai suka ce ka ansa kiran sallah wanda kake kusa da shi wanda ka hishi mun fahimta mun gane da tiyo shine muke kamar misali wasu nuna cewa masallacin da zaka tsaya kai sallah inda in aka kira sallah can kadai zaka karba banda wani wanda ba shi ba mun gane wasu suka ce a masallacin da ke sautin da ke zo muka na kusa shi zaka karbawa kun gane wanda ke kusa da kai wanda ka hiji shi za ka karba ba ka cewa ka karba kiran sallar wannan sai kai karshe kuma ka ji wani can ka karba ai abin ba yi wa sai ka zaɓi ɗaya in ka kai har karshe to ya isa Allahu a'lam na'am na'am na'am na'am ta wani hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi sahih ne ke cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min barawo in za ya sata ba zai sata ba sai Allah ya hidda mashi imani ba zai zanto zai sata ba yana yana da imani haka wanda ke aikata alfasha to wannan hadisi yana nuna cewa wanda ke aikatawa Allah zai hidda mai imani sannan ya aikata mun fahimta ba shi haka wanda ke shan giya wanda ke aikata kaza cikin manya-manyan zunubai ba ya aikata shi sai ya zanto babu imani da cikin shi wasu malaman suka ce a'a ba ana nufin za a hidda mai imani ba ana nufin cewa mummuni na kwarai dai ba ya wannan ashe wanda ka ga yana aikata wannan ba mummuni bane na kwarai mun fahimta Allahu a'lam abin da muka faɗa dai na abin da muka faɗa dai Allah ka ba mu dare shi abin da muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyarawa Allah ka mu ikon akan komai اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك